نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta juma'a dare na asabat da muke haduwa wannan majalisi mai albarka don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan hali ciki wannan littafi na rudul azhan ila ma'anil qur'an na ashek abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta goma sha shida ne za mu tashi aya ta goma sha bakwai ku insha allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
to bayan da ake magana dangane da alkawarin da yahudu suka yi da Allah suka warware aka biye da batu na wanda nasara ma suka yi suka warware ثم ذكر كفر الفريقين على التفصيل sannan Allah ta'ala ya ambaci kafircin waɗannan ɓangarori guda biyu a bisa fayyacewa faƙada sai Allah ya ce laƙar kafarar ladina ƙalu inna Allah huwal masihu bunu maryam lallai waɗannan da suka ce wai Allah shine isa ɗan maryam sun kafirta kafirai ne duk wanda ya faɗa haka ya faɗi kalma ta kafirci ya faɗi kalma ta ƙire ya faɗi kalma ta ƙarya kuma ya yi rashin adalci shi ya saka ma faɗin wannan magana kan jijjiga sammai da ƙasai ta kado samawatu ya tafattar na minhu watan shakkul ardu wata khirwar jibalu haddan an da aular rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا komai bawa ne na Allah baya dacewa baya kamancece ne ga Allah subhanahu wata'ala ya riki da alhali shine mamallakin sammai da kasai to a yayin da suka fadi wannan kalami sai suka zama kafirai haythu ja'aluhu ilahan yayin da suka sanya wai isa ɗan maryam shi ma abin bauta ne wa hum li aqubiyya firqatun minan nasara mala yace su ne wani bangare a cikin nasara da ake ce su yaqubiyya bal hadha huwa mu'taqidu ammatihim wannan ma dai shine kudirin dukkan waɗanda suke nasara ma'ana dukkan kirista wannan kudirin suke da shi qul to ka gaya musu faman yamliku min Allah shay'an wane ne kam yake iya mallakan wani abu daga Allah ai faman yamliku an yadfa'a min azabillahi shay'a wa yake da ikon ya kare azabar Allah ko mun karanci in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a idan Allah ya nufin halakar da masihu dan maryam da mahaifiyar tasa da waɗanda ke cikin ƙasa baki ɗaya in Allah ya nufin zai halaka su waye isa ya hana ba wanda ya isa ya hana ashe wanda yake da ikon tadbiri shi yake tsarawa yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fa shi yake da cikakken kudura ai la ahada yamliku zalika ba wanda yake da ikon hana Allah wani ne da ba in yana da in yana da dama yana so ya wani abu sai Allah ya hana shi yana da iko yana so ya aiwatar da wani abu sai Allah ya hana shi fir'auna ya yi bankama saboda yana ga yana da iko ya ce sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun ya bankama ai musan da ya zo mana da abin da ba shi muka yadda ba ai shi shine abin bauta in ji shi ma alimtu lakum ilahan ghairi ni ho ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ji fir'auna na Musa ya dage sai ya ce kai ƴaƴan nasu maza za mu ta ci gaba da kashewa yadda muka yi a baya kafin a haife shi yanzu ma za mu dawo da shi matan su za mu bari dan mu bautar da su mu sarrafa su yadda muke so wa inna fawqahum qahirun ay mu masu ikon tankwasawa ne muna da ƙarfin yin yadda muke so a kansu shi ne ƙariya mai ikon yin yadda ya so ba mai hana shi shi ne Allah ta'ala ya ga tofafir auna yanzu ya wuce gona da ilimi ya yi bankama ya ɗauki sifa ta ubangiji Allah shi ne alƙaharu to sai nuna masa shi ne ƙaharu kaga sai hana shi saboda ashe mulkin fir'auna ƙarya ne akwai wanda yake a ƙaharu min hukum to wanda yake da wannan sifa shine cancanta abota masa ba wanda yake da rauni ba a matsayinsa na mutum don haka isa ɗan maryam da mahaifiyarsa maryamu da duk waɗanda suke ban ƙasa suna da rauni Allah shi ke sarrafa su yadda ya so ba a tambayarsa shi yake da iko kuma mallakarsa ce to don haka Allah shi ya cancanta abautawa ai la ahada yamliku zalik ba wanda yake da ikon hana Allah yin abin da yaso walau kana almasihu ilahan la qadura alaihi inda kun isa almasihu shi abin bauta ne ai da yana da ikon yayi abin da yake so ko ya hana abin da baya so ko ba haka ba amma kin yadda suka yi da shi ya zo da sakon Allah yana so su yadda amma suka ki ce bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad amma ki suka yi falamma hassa isa minhum al-kufra kaga da isa ya fahimci cewa sun kafirce ma abin da yazo da shi qala man ansaru ila allah waye zai taimake ni yan taimako ke nema wa zai taimake ni wajen isar da wannan sako ashe bai zama allah ba wanda ke da ikon yin yadda ya so ba a musa masa ai shi ne wanda ya cancanta a bautawa to don haka Allah ce walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma ku sani ikon sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu duka na Allah ne babu wanda ya san sama fa sai Allah wallahi ba wanda ya san sama sai Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka je yakin badar annabi da farko bai san a haɗu da waɗancan mutane Allah kuma ya ƙaddara sai an haɗu da su shi ba yaƙi ya fitar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a je a tsinkaya masa ta ina mutanen suke zuwa su abu sufiyan lokacin kafin masu yaƙi su zo annabi ya je wani waje yana tsugune sai mala'ika jibril ya zo masa kafin zuwan mala'ika jibril wani mala'ika ya zo ko bayan wani mala'ika ya mala'ika jibril ya zo tukunna wani mala'ika ya zo sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albushr na abubuwan da zai wakana gobe aka bashi garanti na abin da zai wakana mala'ika jibril da ya ga wannan mala'ika sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa gaskiya ne sako ya zo da shi daga wajen Allah a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi ya ce wane ne wannan din mala'ika jibril sai ya ce ai ba duk wanda suke sama in sani ba ya san mala'ika ne shine shugaban mala'iku ya san mala'ika ne amma bai san shi ba kamar kai yanzu in kaga mutum ai ka san mutum ne ko amma kuma baka san shi ba ba lalle ka san shi ba to ce ba kowa da ke sama ya sani ba to ba wanda ya san sama sai Allah ba sama ta ɗaya abin da ta ƙunsa bai wuce rabin abin da sama ta biyu ta ƙunsa ba haka ya tafi har zuwa sama ta bakwai saman sama ta bakwai kuma akwai iko na ubangiji da ƙudurarsa kuma ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal arda kursiyinsa ita ce ta yalwaci sama da ƙasa sama da ƙasa baki ɗaya dunkule suke cikin kursiyinsa kuma al'arshin Allah shine saman kursi kuma Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa istiwa an yaliku bihi ko to wai san kudurar Allah wai san ikonsa ko yan kinbibin duniya ne yanzu masu ilimin leke-leke in suka nuna maka yadda duniya take a cikin falaki sai kaga ita ba ta kakkame ba wallahi kamar ka sami fili ne daga nan wajen zuwa lagos sai ka zo ka jefar da kwandala ko fucika a girman najeriya misali ko ya wuce haka ma wai na ba da karamin takadiri ne a gane duniyar ba kome take ba a cikin sararin da take ma ballanta na sama ta daya su budu abin da za su leko a cikin sama ta daya yake ai a cikin sararin sama ne don ba wanda ya isa ya leka sama ta daya يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ينفذون إلا بسلطان Mala'ika Jibril da ya zo zai yi iraji da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka je annabi ya ce da aka je ƙofar sama ta ɗaya sai mala'ika Jibril ya kwankwasa. Sai aka tambaya aka ce wane ne sai ya ce Jibril ne, kai da wane ne ya ce ni da Muhammad ne. aikowa aka yi ya zo ya ce eh aikowa aka yi ya zo sai suka bude kofa ashe ba a sanin me ke cikin sama ta ɗaya sai an baka izinin shiga don haka duk abin da suke leƙowa su gaya maka cosmos galaxy wani waye da waye farfajiyar saman duniya ne ba sama ta ɗaya ba ne Allah ce walaƙar zayyanna sama a duniya bi masabiha mun kawata saman duniya da taurari waɗannan abin da suka leƙon saman duniya to abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakaninsu baki ɗaya iko ne na ubangiji mallakarsa ce Allah ce ya haluku ma ya sha'u shi ne fi yake halitta abin da ya so don ya halicci annabi isa alaihi salam ba tare da shafan namiji ba iko ne nasa ai gabanin annabi isa allah ya yi halicci annabi adam annabi adam shi babu uwar babu ba mai turbaya allah halicce shi kuma babu mutum ɗin shi ne na farko bari ta isa wanda dama akwai mutane inda abu mai sauƙi ne a wajen allah to sai a ce shi ya fi sauƙi ballantana da farko da ƙarshe duka ɗaya yake a wajen allah Allah ya buga misali inna masali Isa inda Allah ka masali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin wannan shine gaskiyar magana daga ubangijin kada ki shiga cikin masu shakka wanda suka jingina abin da bai dace ba ga annabi Isa suka yi rashin adalci to Allah ta'ala ya khaluqu ma yasha yana halitta abin da yaso wallahu ala kulli shay'in Allah fa akan dukkan komai kulli shay'in kaga an nuna maka yayi fa'idantar da umumi ne sha'ahu da abinda Allah ya so qadirun Allah mai iko ne yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa minhu ihlaku isa daga cikin ikon da Allah yake da shi in ya so zai iya halakar da isan ya halakar da gyatumarsa mimma ya dullu ala nafi ilahiyatihi wannan dai dalili ne da ke korewa allantuwar annabi isa alaihi salam annabi isa ba abin bauta bane na'am
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأهباؤه قل فلم يؤذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
to kaji wata ƙarya da suke yi wa qalatil yahudu wan nasara da yahudu da nasara sai suka ce ai qala kullum minhuma kowanne ɗaya daga cikin su ban kamar da yake yi kenan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ‘ya'yan Allah kuma mu masoyan Allah ne, haka Yahudu suke faɗa, haka Nasara ma suke faɗa. Ba haka suke faɗa su ce ubanmu, ina haka suke cewa, da sunan ubansu haka suke faɗa. To gara ma mace nemi ubansa, Allah ba ya haihuwa. Nahanu abu na'ullahi wai suke faɗa. mu ‘ya'yan Allah ne, aika abu na'ihi fil ƙurbi wal manzila, wato wajen kusacin da suke da shi ga Allah, da matsayin da suke da shi a wajen Allah, tamkar ‘ya'ya suke, wa huwa ka abina fil rahmati wa shafaka, kuma wai, ai shi tamkar uba yake a wajen mu wajen tausayi da ƙaunar da yake nuna mana. Har yanzu Yahudawa suna da wannan tunanin, haka nan Nasara. Su za shiga mulkin sama. kai ka taba ganin wani kirista ya sanya shiga aljanna a wajensa da tsammani musulmi ne suke tsammani ko in ba Allah ne ya faɗa ko manzansa ya faɗa wa babu wanda zaka ce wani dan aljanna ne sai dai wanda Allah ya faɗa ko manzansa duk aikin da mutum yake yi tsammani yake yana fata wannan shine adalci dan ba mallakar ka bace sai mai abin ya ce an baka ko manzansa ɗan saƙonsa ya ce an baka to amma su duk wani kirista kawai cewa yake cewa za su shiga mulkin sama wai aljanna yake nufi kenan when I die I will be in heaven aljanna suke nufi su garanti ne fa kawai akan cewa su za su shiga saboda su suna ga cewa su ‘ya'ya ne na Allah mulkinsu ne’ haka yahudawa suke da ba ma masu wannan itikadin kamar yahudawa sha'abullahi al-mukhtar haka suke kiran kansu nahnu sha'abullahi al-mukhtar eh mu ne zababbun zababbun al'umma wanda Allah ya zaba the chosen people haka suke kiran kansu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qultu sai Allah ya ce ka gaya musu falima yu'adhibukum to don me yasa Allah ta'ala yake azabtar da ku bi dhunubikum a dalilin zunubinku in har ku da gaske kuna da garanti Allah yana kaunar ku gayar kauna ya mai aljanna dan ku to me yasa ya azabtar da ku a duniya in sadaqatun fi zalika idan ku gaskiya kuka faɗa wala ya'dhibul abu waladahu baka samun uba ya zo ya azabtar da ɗansa ya jefa shi a cikin wuta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbansa sai ya ga sai suka ga wata mata sahabbai suka ga wata mata ɗanta ƙarami yana tafiya kuma ga ababen hawa sai ta tafi hankalinta a tashi a guje sai ta ɗauke wannan ɗan ta hango ababen hawa suna tahowa kamar kai ne ka ga mota tana tahowa ga ɗanka ko sai ka je ka ɗauke shi ta koma gefe ta rungume abinta sai sahabbai suka ga ƙaunar da ta nuna wa ɗan sai ta ce ya suka ce ya manzon Allah wannan mata babu yadda za a yi ta taɓa jefa wannan ɗan nata a cikin wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne ubangiji ba zai taba jefa wanda yake kauna a wuta ba kaga sai annabi fuskantar musu ya kai su wajen ubangiji in sun bada kwatance da wannan da da uwarsa to kaunar da Allah yake wa bayinsa ya wuce haka don haka duk wanda ya tsaya a umarnin Allah kaunar da Allah ke masa ba zai sa shi a wuta ba in kaga mutum Allah ya sa shi a wuta to ya zaba ma kansa ne kiyayyar Allah sai Allah ya ki shi shine ma'ana to kenan ashe idan har Allah ya azabtar da su anan sun aikata wani abu wanda Allah ya yanke wannan kaunar a kansu domin almuhabbatu wal ghadabu sifatan min sifatir rahman wannan yana cikin sifofi na Allah eh almuhabbatu wal bughd Allah ta'ala yakan yi ki ga abin da aka aiwatar wanda bai so Allah yakan yi kauna ga abin da aka aiwatar wanda yake so kuma yakan ki halittarsa kuma yakan ƙaunaci halittarsa to idan ko ya azabtar to alama ne na kiyayya Allah ya ce falima aizibikum kaga akwai azaba wadda take zuwa wa mutane ta jarabawa to shi yasa sai ya ce bizunubikum bawon din nan sababiyya ce me yasa Allah yake azabtar da ku a dalilin zunubin da kuka yi in sadaqtum fi zalika wala yu'adhibu al-abu walada walal habibu habiba uba baya azabtar da ɗansa irin yadda Allah yake azabtar da ku masoyi baya halattar da masoyinsa irin azabar da Allah yake muku wa qad azabakum alhali kuma Allah ya azabtar da ku fi duniya tun anan duniya bil qatl nau'in kisa kala kala Allah ya sabbaba shi akan ku wal asri aka kama ku kuka zamanto bayi fa antum kadhibun da haka ƙarya kenan suke yi bal antum basharun mimman khalaq Allah ta'ala ya ce a'a ku dai mutane ne daga cikin taron abin da Allah ya halitta Allah ya yi halitta dan ya jaraba mutane dan ya jaraba aljanu huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa dan me dan ya jaraba ku waye zai fi kyautata aiki wanda ya kyautata aiki sai ya samu soyayyar Allah wanda ya munana aiki to shi ya zabar makansa abin da ya samu ya ghafiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so in mutum yayi laifi ya koma zuwa ga Allah Allah sai ya gafarta masa almaghfirata lahu gafara gare shi wa yu'adhibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya so ta'adhibuhu ya azabtar la'atiraba alaihi ba wanda ya isa ya tilasta mu Allah walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma aka sake nanata musu dan akwai da karerayin da suke yi abinda yasa kowanne a cikin su ya nasabta mu Allah na ƙasa wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufakun to shi yasa aka sake nanata mallakan sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ga Allah walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma kuma ga Allah ne ikon sammai da kasai da abin da ke tsakanin su baki daya wa ilaihil masir kuma zuwa gare shi makoma take can an ce wallahu ala kulli shay'in qadir mai iko ne ya halitta mutum babu shafayyan namiji kuma nan in suka doge akan ƙarerayen da suke jingina ma Allah to su sani fa ba dawwama za su yi gidan duniya ba gidan dawwama ba ne sai aka ce wa ilaihil masir zuwa gare shi makoma take almarji'u da haka za su ga akwai ranar kindin nan ce in ji ba haushe ko wai ran da hajar mai gari ta bata ko ثم كرر الدعوة على الفريقين جملة sannan Allah ta'ala ya kuma nanata kira da waɗannan ɓangare guda biyu na nau'in kafirai baki ɗayansu wani bahahun ala annan nabiya sallallahu alaihi wasallama la yarji'u ilaihi an ghayyihim kuma a basu a faɗakar da su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la yarji'u ilaihi an ghayyihim zai koma zuwa ga Allah ne subhanahu wataala ya bar batan da suke yi faqala sai Allah ya ce
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل فإنا ألا فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
wato ne yace thumma karrara da'awata ala al-fariqain jumlatan sanne sake nana ta kira ga waɗannan bangarori guda biyu baki daya wa nabahahum ala hadha an-nabi ya fadakar da su dangane da wannan annabi li yarji'u ilayhi an gayyihim dan su koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama su daina wannan aikin fatan nasu faqala sai Allah madaukaki yace Allah ta'ala ya ce ya ahalal kitabi kaga sai aka kira su da suna na tausasawa maimakon a ce ya ayyuhal kuffar ko ya ayyuhal ladina kafaru ta sai aka ce ya ahalal kitabi kaga za a iya cewa ya abana alqiradati wal khanazir ai da su ne to sai aka dan tausasa musu aka ce ya ahlal kitabi ya ku da kuka ce kuna da littafi kuma abuta littafi kad ja'akum rasuluna hakika manzon mu fa ya je muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yubayyinu lakum kuma shi wannan annabi yana bayyana muku shara'i addin wato shari'a ta addinin musulunci ala fatratin a bisa katsewa da akai inqita'in minar rusuli katsewa na manzanni kaga fatara kenan ba wuce shi sai jingina fatara kawai a rashin kudi alfataratu katsewan wani abu shine fatara fataratin minar rusul fataran manzanni wato rashin manzanni an yanke manzanni sun yanke babu su shi kuma kawai yanzu in kace fatara eh to ala fatratin min rusuli a bisa fatara na manzanni katsewar manzanci id lam yakun bainahu wa bain isa rasulun domin a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi isa babu wani manzo babu wani manzo a tsakaninsu hadisi ya tabbata a bukhari daga abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana aulan nasi bibin maryama la'annahu laysa baini wa bainahu nabiyyu ni na fi cancanta da Isa dan Maryam ni na fi kamata na nasabta Isa ga kaina saboda tsakaninsa da ni babu wani annabi annabi ma ba wai manzo ba annabi ma ba aiko ba tsakanin annabi Isa alaihi salam zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu bastaye ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة zangon da ke tsakani kamar yadda malaman tarihi suka ambata shine shekara 569 shekara 569 eh kuma yazo a cikin sahih al-bukhari kamar da yazo nan ta'aliki fatratu baina isa wa muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi ma sittu mi'ati sana katsewar da ke tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi isa dan maryam shekara 600 ne ya zo haka a cikin hadisi ƙila wasu malamai kuma sun ce sittu mi'atin wa ishiruna sana wato shekara 600 ne da ashirin bilkamariya a lissafin kamariya luna kalenda fatakuna sittu mi'atin bishamsiyya kenan sai ta zamanto 600 ne idan an ɗauki astrological calendar tunda ka san akwai bambanci a kowane shekara 33 ana samun bambanci eh, wannan shekara ai kwana 354 a luna calendar shekara guda 354 ita kuma wannan tana yin 365 wani lokaci da shida amma ba su- kullum take zama da shida ba to kaga ya zamanto akwai bambanci a tsa- a- yawwa akwai bambanci a tsakani shine ma lissafin da Allah ta'ala malaman tafsirin suka ce Allah ya yi wannan lissafin ne na shamsiya da kamariya yayin da ya magana kan ashabul kafi eh walabithu fi kahbihim thalatha mi'ati sinina wasdadu tis'a sun yi shekara ɗari uku ne a cikin kogon sai kuma suka ƙara tara bayan ana nufin ɗari uku da tara suka yi ba a shekara ɗari uku suka yi mun gane ko a shamsiya ne suka yi shekara ɗari uku a kamariya sun yi shekara ɗari uku da tara duka ɗaya ne muddar da suka zauna lissafin ne bambanta mun gane ko a duk shekara 33 duk shekara 33 za ka samu bambancin shekara daya duk shekara 33 za ka samu bambancin shekara daya wato ni na kiyaye wannan lokacin kafin na yi shekara 33 saboda ina sane da wannan lissafin sai ina dubawa Allah cikin ikonsa yadda zan santa haƙiƙi akan lamarin wallahi da na ran da na cika shekara 33 ranar kuma na cika shekara 34 a kamariya to ba wannan ne fi bani mamaki ba sai zamanto ranar da aka ce min an haifan kuma a jajiberan sallah ne sai ya sake fadowa daidai a hakan sai fado a wannan ranar kuma a jajiberan sallan kuma a daɗin bokon shi ɗin ne amma a yi na samu ƙarin shekara ɗaya ana ta dama na samu shekara ɗaya ta hagu kuma a daskare a inda ake eh na'am ka gani to kaga kaga yanzu duk wanda ya lissafi da boko tunda mu inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda da su ne ake yi inna iddatash shuhur mu a musulunci kamariya shine na lissafi da haka yanzu idan aka ce maka shekarar ka kaza to sai ka lissafa idan ka lissafa na kamariya zaka ga akwai ƙari eh in ka lissafa na kamariya zaka ga akwai ƙari to kuma wancan din shine shekarun naka hakikatan a wajen Allah shine shekarun naka inda Allah aka ce yawma khalaqas samawati wal arda a wajen Allah shine lissafin shine shekarunka karka kuskura ma kai rage wa kanka shekaru shi yasa mutane duk suke ta ganin su yara ne ko kuma sun tsufa wai dan shekara 60 ma yana ga da saura balle dan 70 dan 70 ma yana ga da saura balle dan 60 saba'in fa bonus ne yake Allah da gaskiya bonus yake dan saba'in ba bonus ne ko gobe ma ta zo ta shikenan shi ya ci rabansa Allah ya sami kyakkyawar cikawa to ya ce قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل حقيقة من زم يازو مكو ينا مكو بياني na shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka san bastayin manzanci. An ta an turo muku manzon nan ne don kada ku ce, Iza uzibtum a yayin da Allah ya azabtar da ku in kun yi kafirci, don kada ku ce, Ma ja ana min bashirin wala na ai mu babu wani mai gargadi da ya zo mana babu wani mai albishir da ya zo mana babu wani mai gargadi Allah ce faƙad ja'akum bashirun wa nadhir to ku sani mai albushir da aljanna ya zo muku mai gargadi da wuta ya zo muku gashi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da risala kuma wacce take bakiya da haka fala uzra lakum idan in mutum ya san kansa a azaba a kiyama Allah kamar na tsayar da azaba to ba shi da uzurin da zai gaya wa Allah Allah ya riga ya alƙawari tun ana tsatsofowa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin an riga an yanke uzuri kuma hadisi ya inganta a cikin bukhari manzon Allah cikin muslim kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kamar yadda Abu Hurairah ya ambata annabi na cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار annabi ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwata ke hannunsa babu wani ba yahude ko wani kirista a wannan al'umma in ji annabi wanda zai mutu kuma bai yi imani da abin da na zo da shi ba sai ya zama cikin yan wuta shi yasa lokacin da annabi ya ga attaura a hannun wasu sahabbansa yake ambata mu cewa wa aimullahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ina muku rantsuwa da Allah da Musa yana raye annabi Musa da kansa ba abin da zai wadatar masa a wajen Allah sai in ya bin da sakon dan zo da shi to nan Allah ta'ala yana ambatawa cewa faqad ja'akum bashirun wa nadhir annabi shine wanda yake bashirun din shine nadhirun din to ya riga ya zo don haka an yanke wa mutum uzuri ba ma yahudawa ba kowa ma Allah ya yanke masa uzuri da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama aya cikin surat fatir Allah ta'ala ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir a kiyama za a ce shin ba mu rayar da ku ba abinda yawa isa an ba ku walwala ma'ana an ba ku jinkiri wanda mai wa'astuwa a cikinku ya kamata ya wa'astu ko mai gargadi ya zo muku? Abdullahi ibn Abbasin ya ambaci gargadin nan da ake nufi ya ce shekara goma sha biyar. Wasu malaman tafsiru suka ce ana nufin furfura mai gargadi an jinkirta maka. Jinkirin mai wasu malamai suka ce shekara sha biyar. wasu suka ce shekara arba'in wasu suka ce shekara sittin bibiya ga hadisin da abu hurarata aka samo da ya gare shi ruwan imam bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a azara allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah ya yi uzuri ga mutumin da Allah ya jinkirta masa shekaru har ya shekara 60 Allah ya riga ya masa rangwame an bar shi zuwa shekara 60 kuma bai yi wani aiki ma ubangiji wanda zai san farin cikin Allah a kiyama ba ai an riga an yanke masa uzur wasu suka ce shekara goma sha biyar to haka lamarin yake kaga ga wani hadithi mai fa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la yazalu qalbul kabir shabban fitnatayn fi hubbi dunya wa tulul amal wa tulil amal yace a yadda shi dan adam yake zuciyar wanda yake ya girma ba ta gushewa kullum a cikin ƙuruciya take amma dangane da abubuwa guda biyu sai hubbin duniya wa tsolil amal san duniya da kuma tsawon rayuwa eh ya sake nanatawa a wata waya ta anas dan malik ita ma bukhari ya kawo da muslim yakbaru bunu adama wa yakbaru ma'ahu nan hubbul mali wa tulul umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana ƙara girma abubuwa guda biyu ma suna ƙara girma tare da shi hubbul mali san dukiya wa tulul umar da kuma tsawon shekaru mutum yana ƙara shekaru ne yana ƙara son kuɗi yana ƙara son kuma a sake ƙara masa shekarun in kun yi musu ku duba shugabanninmu na ƙasa waye yaro daga gwamnoni zuwa shugaban ƙasan kowa tsoho ne ko ba ka bane ga sunan duk tsofaffi amma abubuwan da ake aiwatarwa din ba a fasawa kullum zaka ji a jikin jarida ne a labari ne an ce an yi sama da da fadi ko an yi ƙasa da tsukewa da wasu kuɗi gashi nan dai mutum ya yi shekaru da yawa shekara 60 60 da wani abu wasu ma sun kai 70 amma ba a fasa abin da ake ba to shekaru kuma nawa za ka yi a duniya nawa za ka yi a duniya kai ba annabi nuhu ba kuma kuɗin ake ƙara a masin kuma shekarun ake tunanin wai akwai saura fa wani aka bani labarin ya sa ake masa underground kuma ya kai shekara saba'in ma lokacin ko ya hauda ana masa underground sai ce a yi shi aikin mai kyau saboda in ya tsufa nan nan ne yake so ya retire to ba sai yaushe tsufar za ta zo ba to annabi ya faɗa gaskiya dan adam yana ƙara girma ne tare da wasu abubuwa biyu su ma suna ƙara girma tare da shi hubbul mal wa tulil amr Allah ya mana kyakkyawar cikawa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yace Allah mai iko ne akan dukkan komai wa minhu ta'adhibukum in lam tattabi'uhu Allah yana da ikon azabtar da ku kenan idan har ba ku bi shi ba la'anna adama tiba'ihi khalfun lil wa'di domin kin bin Allah saba alƙawarin da Allah yayi da mutane ne wa naqadun limithaqikum ma Allah da kuma warware alƙawarinku da Allah thumma sarrafa al-kalama an ahli al-kitabi yanzu sai Allah ya juyar da batun da zai zo a gaba gabaran ahli al-kitab wa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayi zance kai tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallama li yu'addida alaihi ma sadara an ba'dihim don aqida ya masa irin abin da suka dinga yi ka annahu mushahidun iyana tamkar annabi na zaune ne a zamanin da suke yana gani da idanunsa to Allah zai zayyana masa irin halayya da ababen da banu Isra'ila suka dinga yi ma annabi Musa, shi wanda suke tutiya da shi suke nuna cewa shi ɗai ne ya zo musu da shirya. Allah ya ce mi.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
الله تعالى يتي وإذ قال موسى كما كأنبت موسى يعند موسى يتي لقومه قمتانانسا يا قوم يتي يا قومتانينا uzkuru ni'matallahi alaikum ku fatina ni'imar da Allah ya yi muku iz ja'ala fikum anbiya'a yayin da Allah ya sanya annabawa daga cikin ku ba kabila da Allah ya sanya annabawa masu yawa a cikin su kaman kabilan banu Isra'il jikanu annabi Yaqub alaihi salam waja'alakum muluka kuma Allah ya sanya kuma waɗanda suke sarakuna masu iko mala ya ce ashabu khadimin wa hashmin waɗanda suke ma'abuta khadimai da boyi-boyin da suke musu ɗawainiya ƙala ƙatada imamu ƙatada yana cewa kano awwalu man malakal khadima ko khidama su ne farkon waɗanda suka mallaki boyi-boyi waɗanda a ɗauki boyi-boyi wanda za su dinga muku hidima da can ba a san wannan ba su ne waɗanda suka fara su banu isra'il walam ya kulle man qablahum khidamun su waɗanda suka zo a gabaninsu ba su da khadimai wanda za a taskance su khadimansu ne kawai masu musu hidima wakila wasu malamai suka ce hararan ba'da al-ubudiyya ai waje alakum muluka Allah ya sanya ku masu iko wato an sanya muku kun zamanto ƴaƴa bayan da kuna matsayin bayi Allah ta'ala ya kubutar da ku to waccan fassara abdullahi ibn amr ibn al-as yana daga cikin wanda suke fahimtar cewa khidam ne wani mutum ya tambaye shi kamar yadda imam muslim ya rawaito ya zo ya tambayi abdullahi dan amr dan as ya ce alasna min fukara'il muhajirin shin mukan ba muna daga cikin 'yan ƙaura talakawa ba mukan ba talakawa ne a cikin muhajirai ai mu ne talakawa ƙala sai abdullahi ya ce masa alakam ra'atun ta'awi ilaiha kana da mata wadda kake komawa gare ta bayan ka gama sana'arka da abubuwa ƙala na'am ya ce e ya ce alaka maskanun taskunuhu kana da gida wanda kake komawa ka je ka kwanta ƙala na'am ya ce i har ma sai ce inna li khadima ai ma ina da boyi-boyi wanda yake min aiki ko ina da bawa faƙala sai ce anta minal muluki to ai kai ka zan daga cikin sarakuna to kaga wannan fahimta ta abdullahi dan amr ashe ta nuna ke yadda aka ce waja'alakum muluka kun mallaki waɗannan ababen mutum yana da iyali mutum yana da mata wato mutum yana da iyali ko yana da mata yana da gida balle a ce kuma kana da wanda yake maka hidima wato Allah ta'ala ya sanya musu waɗannan Allah ya ba su wajen zama Allah ya ba su iyalai kuma har ma Allah ya ba su boyi-boyi ko bayi da suke musu ɗawainiya shi yasa imam malik ibn anas shi ma sai fassara mulukan din nan baitun wa khadimun wa zaujatun mutum ya zamanto yana da gida yana da boyi ko bawa yana da mata in kana da wannan kai ma ka zama sarki kaga sai ya tabbata kenan ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce da annabi ya ce man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama izal lahu dunya biha zafiriha duk wanda ya waye gari ka yi sammako aminan fi sirbihi as-sirb yana nufin gidan da ka faku a cikinsa tare da iyalanka shine sirb ma'ana wanda ya waye gari yana cikin kwanciyar hankali a iyalansa cikin gidansa mu'afan fi jasadihi jikinsa kuma lafiya babu jinya lahu quti yawmihi kuma ana da kalacin da za a ci rana ko ba koshi ba ana dai da kalaci to duk wanda ya waye gari da waɗannan abu uku annabi ce faka annama izal lahu dunya bi hazafiriha kaman an tara masa duniya ne da sassanta yanzu ya zama sarki sarakuna suna da yawa ba amma ba a yadda sarakunan bane ko sai mu ce yana mai da kansa talaka to kaga sai ya zama sun maradadanahu asfala safili to duk wanda ya tashi ya waye gari da waɗannan ababe to ya san cewa shi sarki ne kenan waɗannan bayanai da wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da wancan asar na Abdullahi dan Amr dan As suna ƙara jaddada wannan da aka ce ashabu khidamin wa hashmin wato fasar ta karfafa kenan wato Allah ya sanya musu annabawa a cikin su kuma ya ba su mulki mulkin shi ne Allah ya ba su matsuguni wajen zama kuma ya ba su ma boyi-boyi kuma ya ba su abinci kuma ya ba su iyalai sai suka butulce ma Allah in mulki kuma aka ɗauka mulki na zahiri tadbiru shu'unil umma to wannan ɗin ma Allah ya ba su Allah maɗaukaki ya ba ma annabi Dawuda mulki walakad atayna dawuda wa sulaymana ilma kaga an ba su kuma mulki wa ataynahum mulkan azima kamar yadda Allah ta'ala ya ambata banu isra'ila an ba su mulki wanda yake da girma saboda Allah ya bawa annabi dawud mulki annabi dawud shine ya fara yin sulke ya ba ma ɗansa annabi sulaiman mulki irin wanda ba ba mu wani ba shi ya roka rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an ba shi iko an hore masa dabbobi yana malkarsu wa hushira li sulaiman junuduhu min al-jinn wal insi wat tayr fa hum yuzaun rundunonin sa ma nau'i nau'i ne har kwari a ciki har tsuntsaye akwai a ciki Allah ya bashi wannan mulki kuma an bashi iko a kayan wa a kayan aljanu kuma a cikin kabilan banu Isra'il suke to Allah sai yake tuna musu wannan Allah ta'ala ya ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma Allah madaukaki ya baku abinda bai ba ma talikai ba a gabaninku ai fi zamanikum a zamaninku min almanni wasalwa Allah madaukaki ya ba su wato alman wani ruwa ruwan darba mai kama da zuma tacacciyar zuma yana zuba musu a kayan ganyayyaki suna ɗauka suna sha a lokacin da suke taihi fitarsu daga masar kafin su tafi ƙasar sham ɗimuwar da suka yi akan hanya to rashin abinci sai Allah ta'ala ke saukar musu da wannan ruwa na alman ruwan darɓa salwa da kuma 'ya'yan shila ko tsuntsayen da ake ce da su quails Allah ya dinga saukar musu wa falakil bahari suka buki teku ya tsage wa gairu zalik da wani abu ma da yawa bugan jikin dutse da yayi fambajasat min husnata asharata aina aka samu marmari goma sha biyu suka bubbugo kaga wannan duka wata baiwa ce da Allah ta'ala ya musu wanda jama'ar da suke a zamaninsu ba su same ta ba ba wai Allah ya ta'ala ya ba su abin da bai taba bawa kowa a duniya ba al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi na manzon Allah ga su nan la tu'addu wa la tuhsa in ya tafi wajen yaki in ya tafi wajen yaki ko in yana zaune a gida an shiga wani irin yanayi takfiru ta'am yana daga cikin abu mafi yawa da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salka daya sai ta shayar da runduna da dabbobinsu zamanin annabi ya sa ya tsasa ruwa ya dinga ɓuɓɓugowa da jama'a da dabbobi kowa ya sha kuma ya cika salkarsa annabi ya ɗage ya tsara ruwan ya tsaya ya ce a kawo ɗan dubinan da za a kawo kowa ya wannan ya jefa ciku ya jefa kaza wanda ya ce tudun abin da aka zuba in ji matarsa un musalma ta ce tudun abin da aka tara gaba ɗaya bai kai wato tudun ɗan kwikwiyan akuya ba amma wannan rundunar baki ɗaya ta zo ta zauna take cin wannan abin kuma ya ishi kowa kuma aka sake naɗewa aka tafi da guzurin to kage irin wannan tafsirin da'am ya sha faruwa da wasu mu'jizozi masu tarin yawa don haka a zamanin su ne ba a samu waɗansu waɗanda aka ba su irin wannan ba kamar yadda Allah madaukaki ya ce walaqad atina bani isra'il kitaba والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين to ba mu karanta ita wannan aya sai mu tsaya din ko ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa yayin da annabi Musa yake tuna musu ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu to kuma sai umarni ya biyo ku tuna fa Allah ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza ai sai su tuna ni'imar ko to ga umarnin kuma yanzu da ya muku kaga bawa na kirki zai bi ya qaumi dukhulul ard al muqaddasa yace ya ku mutane na ku shiga waccan ƙasa wacce take mai tsarki ƙasa wacce take mai albarka ai al mubaraka au al mudahhara allati kataba Allahu lakum wanda Allah ta'ala ya rubuta muku ku shiga ai amarakum bi dukhuliha Allah ya muku umarni akan ku shiga wani biladi sham shine kasar sham wala tartaddu ala adbarikum kada ku kuskura ku juya baya tanhazimu khawfal adu kada ku noke ku karaya saboda tsoron abokin gaba kada ku bada adarka ke ku saboda tsoron abokin gaba fatan qalibu khasirin in kuka haka za ku juya kuna masu hasara fi sa'ayi kuma a cikin aikin da kuka aikata na baya saboda duk wanda ya juya abokin gaba a filin daga a shari'ar annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambaci wannan idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة faƙad ba a bigaba min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir to don haka yake musu kashedi wannan kissa insha Allah ta'ala in Allah ya kira mu mako na gaba mai waiwaye sai kuma mai gine a kayan abinda yake na baya Allah ubangiji ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم